الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 8 miladiya ta 2013 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usul sunna littafi ne na babban malami ibnu abi zamanin al-maliki rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa tattaunawa game da imani da ganin Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama ga ‘yan aljanna, mun ji hadithai da suka tabbatar da ‘yan aljanna muminai za su ga Allah maɗaukakin sarki, wato ganin da zai ɗauke musu dukkan wani nishaɗi da daɗin da suke ji a aljanna domin ganin Allah ya fi aljannar daɗi. To bayan da mun karanta wannan mun ji hadithan sai kuma muka shiga babi na gaba, babin imani da lauhil mahfuz. inda malam yake cewa yana daga aqidar ahlus sunna wal jama'a yadda da kuma imani da lauhil mahfuz duk da cewa lauhil mahfuz gaibu ne da kuma imani da alƙalami wanda shi ma imani da alƙalamin nan yana daga cikin imani da gaibu to sun yarda cewa lauhil mahfuz gaskiya ne akwai shi sannan alƙalamin da aka yi rubutu shi ma sun yi imani gaba ɗaya da shi mun karanta faɗin Allah bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz gashi an ambaci lauhin mahfuz wa indahu wa indahu ummul kitab wanda ummul kitab anan shine lauhin mahfuz wa indana kitabun hafiz wanda kitabun hafiz shi ma wannan aya lauhin mahfuz ne mun karanta hadithin Ishaq ibn Aslam wanda a cikinsa muka ji sahabi Ubada yana cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa farkon abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta shi ne alƙalami sai kuma ya ce masa rubuta ya gudana wajen rubutun a wannan lokacin zuwa ga abin duk da zai faru har a tashi alkiyama duk da cewa mun tattauna na maganganun malamai cewa farkon abin da zance mafi inganci farkon abin da Allah ya fara halitta shine al'arshi ba alƙalami ba da haka za mu tashi kan gabata ko hadisi na hamsin da takwas ƙwalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa haddathani ahmadu bin mutarrifin anil unabi an nasirin an asadin ƙwal haddathana yahya ya ce haddathana yahya bin zakariya ibn abi za'ida قال حدثنا عبد الملك ابن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله نون والقلم وما يسطرون قال أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون فقال له ربه اكتب فقال رب ما أكتب ما أكتب قال أكتب القدر خيره وشره فجرى بما كان حتى تقوم الساعة وانا حديث أحمد بن مطرف العنابي يكتشوا wato ibn abi zamanin yake cewa ahmad bin mutarrib wato ya ba shi labari shi kuma daga al'unabi shi kuma al'unabi daga nasru shi kuma nasr daga asad asad yake cewa yahya bin zakariya bin za'ida ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa abdul malik bin humaidin ya zantar da su wannan hadithin daga al-hakam shi kuma hakam ya ce ya ji wannan hadithin daga wanda ya zantar da shi daga ibn abbasin cikin faɗin Allah ta'ala nun wal kalami Allah ya ce ina rantsuwa da alkalami wa ma yasduruna da abin da suke rubutawa qala yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalama farkon abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato halitta shine alkalami wa khuliqat lahu dawat sannan shi alƙalamin an halittar masa da addawat wato tawada wato an halicci alƙalami an halicci tawada kaga kenan abubuwan rubutu guda biyu sun haɗu wanda wannan addawatu ita tawada ɗin wahiyan nun shine ainihin wato annun faƙala lahu rabbu sai ubangiji ya ce da shi oktob shi alƙalamin kenan rubuta ƙala ya rab ko ƙala rabbi ma aktubu ya ce, “Ya Ubangiji me zan rubuta?” Ƙwala sai ce, “Oktubil ƙadara, ka rubuta ƙaddara, khairahu wa sharrahu, alkhairinta da kuma sharrinta.” Fajara, wannan alƙalami sai ya gudana wajen rubuta ƙaddarar komai da ƙaddarar kowa mai kyau da marar kyau ko ta alkhairi da ta sharri, bima kana da abin da zai faru. hatta ta koma sa'a har alƙiyama ta tsaya. To wannan shine hadisin da ainihin wato Ibn Abi zamanin ya kawo. To, wannan hadisin mauƙufi ne ga akan Ibn Abbasin. Kenan yana daga zancen Ibn Abbas. Ba maganar annabi sallallahu Alaihi wasallama ba ce, magana ce ta Ibn Abbas. wa huwa thabitul matin kuma matanin tabbatacce ne matanuhu sahihun matanin wannan hadisi ya inganta an gane ko wa thabitun kuma ya tabbata an ibn abbas sai dai wannan isnadin a cikinsa akwai rauni domin a cikinsa akwai wani mutum mubham da ba san shi ba bainal hakam wa bain ibn abbas tsakanin alhakam da ibn abbas akwai wani mutum da ba san kowaye ba shi kansa alhakam din kun ji ai mun karanta isnadin cewa amman haddathahu ya ji wannan maganar daga wanda ya bashi labari shi kuma wanda ya bashi labarin ya ce daga ibn abbas to kaga ba a faɗi wane ne shi alhakam din ya ji daga gare shi ba da haka an samu ibhami da haka wanda samun ibhami a cikin isnadi yakan sa hadisi ya zama da'ifi duk da cewa hadisin yana da wasu hanyoyin daban da aka samu daga ibn abbas an same shi ta hanyar ibn dhahak muslim ibn sabih daga ata ta hanyar ata ibn sa'ib haka abu zubiyan jundub bin hazm al-kufi sannan hadisin har wa yau ko maganar tana da wasu hanyoyin guda biyu daga alhakam al'utaibi alkufi da kuma a'amash sannan walahu anhu turukun a ta hanyar kuma daga kan shi ainihin al'amash da haka wa ya tamilu annan rajulal majhul za a iya ɗaukan cewa wannan mutum da ba a san shi ba wanda shi alhassan yake cewa ya ji daga wajen wani wanda shi kuma ya ji daga abdullahi dan abbas to shine Hussein ibn Jundub Abu Zubiyan saboda rawin inda rajul لأن الراوي عند الرجل المجهول عند المصنف هو الحكم بن أتيبة في بعض الطرق domin rawin da ya ce daga wani mutum da ba san kowaye ba to an same shi ta wata hanya shine alhakan bin utaiba a wasu hanyoyin abinda dai ake nufi shine anna hadha matan mawqufun wannan matanin da muka ji a cikin wannan hadisin matani ne wanda yake mawqufi akan Abdullahi dan Abbas wa huwa sahihun kuma ya inganta zuwa ga Abdullahi dan Abbas wa lahu hukumur raf kuma wannan hadisin bayanin da ya zo a cikinsa duk da cewa maganar ta tsaya zuwa ga Abdullahi dan Abbas to amma kuma tana da hukuncin hadisi marfu'i duk da cewa wannan isnadin da muke karantawa a cikinsa akwai rauni a cikinsa wannan hadisin ya nuna cewa alƙalami lokacin da Allah ta'ala ya halicce shi ya umarce shi da ya yi rubutu kuma alƙalamin nan tun daga wannan lokaci ya yi rubutu da dukkan abin da zai faru zuwa tashin alkiyama an gane ko alƙalamin ya yi rubutu a lauhil mahfuz ya rubuta maƙadirar ashiya ƙaddarar komai ya rubuta an gane ko kuma ya ta rubutun har sai da ya rubuta duk abin da zai faru tun daga lokacin har zuwa a tashi alkiyama domin Allah ta'ala ya bashi umarni ya ce ya rubuta an gane ko kuma ya rubuta domin har sai da alƙalamin ya tambaya ya ce ya ubangiji me zan rubuta ya ce oktubul qadara ka rubuta kaddara duka kowace iri ce kaddarar ta alkhairi da ta sharri a wani lafazin ya ce oktun makadira kulla shai ka rubuta kaddarar komai hatta ta koma sa'a har zuwa tashin alkiyama fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama dan haka alkalami ya ci gaba da rubuta duk abin da zai faru na kaddarar komai zuwa tashin alkiyama an gane ko da haka wannan hadisin shi ma hadisi ne da yake nuni akan wato alƙalami gaskiya ne kuma rubutun da alƙalami ya yi na ƙaddarar komai gaskiya ne kuma hadisin yana tabbatar da lauhil mahfuz gaskiya ne da kuma imani da cewa anna maqadiral ashiya a kullaha ƙaddarar komai gaba ɗaya fil lauhil mahfuz tana nan a cikin lauhil mahfuz hatta kamar yadda na bada misali satin da ya wuce hatta zaman mu nan da irin yadda ka zauna da motsinka da sosa ƙeyarka da ɗan ɗaga kanka sama duk wa'annan abubuwan suna nan an rubuta duk wani abin da zai faru gare ka ila yawmil qiyama an gane ko asadun qal haddathana yusuf ibn ziyad an abd al-mun'im ibn idris qal حدثني أبي عن جدي وهب عن ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوحة المحفوظة مسيرة خمسمائة عام في مسيرة خمسمائة عام وهو من در أبيض صفحتاه ياقوتة حمراء كلامه النور وكتابه النور أسد يكتوى يوسف ابن زياد ya ba su labari daga Abdulmun'im ibn Idris. Abdulmun'im ibn Idris yake cewa, Babana ya bani labari shi kuma ya ce ya ji wannan magana daga kakansa Wahab, shi kuma Wahab ya ji maganar daga Ibn Abbas, kasan addini, addinin Musulunci, addinin Isnadi ne, salsala, wane ya ji ga wane ta hanya ingantacciya, innal isnada min ad-din, laulal isnad laqala man sha'a ma sha'a. lalle isnadi mu a wajen mu addini ne ba ka zo ka ce a ba ruwanku da isnadi duk wanda ka je yana cewa ƙarya ne isnadi wane ya ji ga wane ne kaza kaza kaza to wannan yana so ya kawo mutane cewa cewa ya shigo da wani abu shine yake so ya rushe isnadi amma isnadi addini ne mu a wajen mu shi yasa yake cewa innal isnada min ad-din lalle isnadi yana daga cikin addini domin ba dan isnadi ba da kowa wanda da wato laqala man sha'a ma sha'a an gane ko yawa da kowa ya faɗi abin da ya ga dama da kaga wannan shi ma gashi daki daki har zuwa kan ibnu abbas qal ga abinda ibnu abbas yake cewa inna awwala shay'in khalaqahu allah al-lawh al-mahfuza farkon abinda allah ya fara halitta shine lauhil mahfuz an gane masirata 500 amin tsawon lauhil mahfuz tafiya shekara 500 ne fi masirati 500 amin a cikin fadin shekara 500 tsayin lauhil mahfuz shekara ɗari biyar faɗin lauhil mahfuz sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar wannan allon ba irin allon ka bane allo ne na musamman allon ƙudura kenan an gane ko duk da cewa wannan isnadin za mu ji shi shi ma bai inganta ba ya zo da wasu maganganu inda akwai nakara a ciki kamar yadda za mu ji insha Allah wa huwa min durrin abyada sannan shi wannan lauhil mafuz an yi shi ne daga gwal wato dur wato abin nan zinare abyada fari safhatahu gefofinsa guda biyu ya kutatun hamra wato da ya kutu aka yi su kuma ya kutun ja kalamuhun nur zancen da ke cikinsa haske ne wa kitabuhun nur rubutun da ke cikinsa haske ne na'am wa hadha mawsulun bi sanadin sabiq wannan shi ma zaka iya sadar da shi da isnadin da ya gabata domin isnadin da ya gabata kaga aka ce haddathani ahmad bin mutarrib anil unabi an nasirin sai aka ce an asadin to tunda isnadin iri ɗaya ne kawai sai ya fara daga asadun tun daga asadun zuwa baya isnadin da ya gabata ne an gane ko huna zakara ibn abbas anan wahab sai ya ambaci ibn abbas wa hiya saqitatun fil asli wa qad athbataha al muhaqqiq min kitabati min kitabi al azama wa hadhal isnad da'ifun jiddan wannan isnadin shi ma yana da rauni sosai domin a cikin isnadin akwai Abdul Mun'im ibn Idris Abdul Mun'im ibn Idris malaman hadisi sun yi maganganu a kansa wa huwa matrukul hadith wa muttahamun bil wad'i hadisin sa matruki ne sannan ana tuhuma sa da ƙarya wa kadhalika fihi aidan waliduhu Idris akwai kuma mahaifin shi Abdul Mun'im din shi Idris din wa huwa ibnu bint wahab shi kuma ɗan ‘yar wahab ne wa wahab jadduhu li ummi da haka wahab bin munabbihin kakansa ne na wajen uwa da haka rawa an jaddihi wahab ya ruwaici wannan magana daga kakansa wahab ibn munabbihin wa wahab bin munabbihin ya akuzu an bani isra'il shi kuma wahab bin munabbihin an samu yakan yi ruwaya ya karɓi ruwaya daga ta hanyar banu isra'il wana isra'ila wato isra'iliya yana samun ruwayoyi daga banu Isra'il, wa ya taƙido an na haza atharun Isra'ili, wa yi utaƙado an na haza atharun Isra'ili wa annahu min akhbari bani Isra'il. Ana jin wannan hadithin shi ma yana daga cikin labaran da Wahab bin Munabbihin ya samu daga banu Isra'il. Da ya ce farkon abin da Allah ya fara halitta shine lauhil mahfuz lalle haza fihi nakaratun akwai nakara inkari ma a cikin wannan magana fannususu domin nassosi ingantattu sun yi nuni akan cewa anna awwala shay'in khalaqahu Allah huwa al-arsh farkon abinda Allah ya fara halitta al-arshi haka ma magana sa da yace masiratu 500 amin tafiyar shekara 500 fi masiratu 500 amin a fadin shekara 500 wa huwa min durrin abyada safhatahu yaqutatun bayd hamra kalamuhu nur fal aqrabu anna hadha min athari bani isra'il zance mafi kusa da daidai wannan dai yana daga cikin zantuttukan da ake samo su ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar banu isra'il min akhbari banu isra'il bani isra'il wa min kalami wahab bin munabbihin yana daga cikin zantuttukan da ake samo su daga wahab bin munabbihin wa inna akhazahu shi kuma galibi yakan dauko irin waɗannan ruwayoyin ne an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas fabunu abbasin shi karan kansa abdullahi dan abbas ya akhuzu an bani isra'il an samu sau da yawa yakan karbo wasu maganganun da labarai daga banu isra'il an gane ko da haka sai ake cewa abin da ya fi cancantar ibn abi zamanin kar ya dinga ma ambatan irin waɗannan labaran isra'iliyat a cikin wannan littafi domin hadisai ingantattu da asar ingantattu sun wadatar da yake kawowa ba sai ya ka irin waɗannan ba yanzu hadisin da ya gabata wanda ya gabaci wannan ya wadatar ba sai ibn zamanin ya kawo wannan ba domin wannan kaga a bayan raunin kuma ga wasu kalmomi ko wasu maganganu wanda na ka akwai na kara a cikin su to kaga hadisin da ya gabaci wannan ya wadatar da ba sai ibn abi zamanin ya kawo wannan din ba an gane ko eh kaman babu bukatar irin waɗannan ba sai ya kawo su ba tunda akwai ingantattu wanda suka wadatar daga barin kawo irin waɗannan قال أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله خمسمائة عام قبل أن يخلق الخلق فقال للقلم اكتب فقال القلم وما أكتب يا رب قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجر القلم بما هو كائن في علم الله إلى إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير wannan shi ma isnadin kamar dai wanda ya gabata ne tun daga kan asad har zuwa in ka koma waɗanda suke kafin asad ɗin da isnadi ɗaya ne shi kuma asad yake cewa wahab ya faɗa a cikin hadithinsa a cikin hadithin wahab shine wa khalaqallahu alqalama Allah ya halicci alqalami min nurin daga haske duluhu tsayin alqalamin tafiyar shekara 500 amin tsayin alqalamin tafiyar shekara 500 tsayin alqalamin qabala an yakhluqal khalqa kuma Allah ya halicci wannan alqalamin tun kan ya halicci halitta fa qala lil qalam Allah ya ce wannan alqalamin uktub alqalami yi rubutu fa qala alqalamu sai alqalami ya ce wa ma aktub ya rabb ya Ubangiji me zan rubuta? Ƙala oktub ilmi fi halki ya ce, Ka rubuta ilimi na game da halitta ta ila an ta ƙuma sa'a har zuwa ran da alkiyama za ta tsaya. Fajar alƙalam, alƙalami ya gudana, ya dinga rubutu bi ma huwa ka'inun da duk abin da zai faru fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah ila yau mil ta har zuwa ranar alkiyama. Kabala an ya khaluƙa samawati wal ard wannan kuma rubutun fa an yi shi ne tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa wa inna kitaba zalikal qalam rubutun wannan alƙalamin alallahi yasirun abu ne mai sauki a wajen Allah kaka ce kai a tsawon wannan duk an rubuce kuma Allah mai sauki ne a wajen sa yayi haka wa hadha aidan min akhbari bani isra'il wannan shi ma yana daga cikin isra'iliyat hadha atharun isra'ili yana cikin maganar wahab bin munabbihin wa sanaduhu fihi ilal sannan a cikin isnadin har yau akwai akwai illoli akwai illolin da suka gabata a isnadin hadisin da muka karanta sanaduhu da'ifun isnadin hadisin da yana da rauni domin akwai Abdul Mun'im ibn Idris wanda mun ce da shi da mahaifinsa da akwai maganganu akan su sannan wannan magana ce ta Wahab bin Munabbihin shi kuma Wahab bin Munabbihin ya shahara yana yo ruwaya daga Banu Isra'il an gane ko da haka wannan yana daga cikin labaran da Wahab ya samo su daga Banu Isra'il amma khalqul qalam amma game da halittar alkalami fa huwa thabitun wannan abu ne tabbatacce bil ahadith sahiha da hadisai ingantattu wa kadhalika minan nakara haka yana daga cikin maganganun da suke akwai nakara akwai inkari a cikin su an ya kula uktub ilmi fi khalqi wannan jumla ta uktub ilmi rubuta ilimi na a cikin halittata wannan shi ma magana ce wadda hadisai ingantattu ba su zo da ita ba da haka akwai nakara a ciki an gane ko da haka abin da yake sananne ma'arufi a cikin fil ahadithi sahiha a cikin hadisai ingantattu shine uktub maqadir kulli shay'in ba uktub ilmi fi kalki ba abin da yazo a cikin hadisai ingantattu shine rubuta kaddarar komai an gane ko yawa wa hal ya'lamu al-qalamu ma fi ilmi Allah shi alkalami ya san abin da ke tattare da wato abin da ke cikin ilimin Allah amma waccan ta fi kama da maganar da ta inganta shine oktum makadira kulla shay'in ka rubuta kaddarar komai thumma qawluhu fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'inun fi ilmi la hadha minan nakara shi ma yana daga cikin nakarar da aka samu a cikin wannan isnadin wal maqsudu manufa dai anna hadha min athari bani isra'il yana daga cikin athar da ake samu daga wato banu isra'il isra'iliyat ne kuma babu bukatar sai an kawo su domin nassosi da hadisai ingantattu sun wadatar kuma sun gamsar ba sai an kawo irin waɗannan ba da ire-irensu قال وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل وله أربعة أجنحة جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ فأراد الله أن يوهي فأراد الله أن يوهي أن يوهي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة جبريل وإسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب فينادى جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا fala ya habitu jibrilu min samayin ila samayin illa fazi'a ahluha takhlufuhu as-sa'atu hatta yaqula jibrilu al-haqqa min 'indi al-haqqi فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوهي إليه ابن أبي زمانين yake cewa mahaifinsa shi ibn abi zamanin ya ba shi labari ya karantar da shi wannan hadithin shi kuma daga aliyu bin abi dawud shi kuma daga yahaya bin salam yahaya bin salam yake cewa abu umayya ya ba shi labarin wannan hadithi daga humaid bin hilal shi kuma daga abi dhaib shi kuma abi dhaib daga ka'ab Ka'ab yake cewa inna aqrabal mala'ika wai mala'iku wato inna aqrabal mala'ikati ila Allah mala'ika mafi kusanci da Allah Israfil shine mala'ika Israfilu walahu arba'atu ajniha yana da fukafukai guda hudu janahun bil mashriq wato fuffuke daya yana mahudar rana wa janahun bil mashriq fuffuke daya yana mafadarta wa qad taraddada bis thalith war rabi' da na uku da na hudu ke kai kawo bainan lauhil mahfuz tsakanin lauhil mahfuz fa arada Allahu an yuhi amran idan Allah yayi nufin zartar da wani al'amari ko yin wahayin wani al'amari ja allahul mahfuz sai lauhil mahfuz yazo hatta yusaffika jabhata israfil har sai ya dan kwankwashi goshi ko fuskar israfil fayarfa'u ra'asahu sai Israfilu ya dago kansa domin shi ma ya riga ya sujada yayi kasa sai ya dago kansa fayanzura fa idhal amru maktub sai ya duba yana duba lauhil mahfuz sai ga al'amarin da zai faru an riga an rubuta shi fayunada jibril sai ai kiran mala'ika jibril fayulabbiyahu ko fayunadiya jibril sai ya kira mala'ika jibril mala'ika jibril fayulabbiyahu sai ya amsa idan ya amsa fa ya kulu sai ya ce da mala'ika jibril umirta bi kaza an umarce ka da kaza umirta bi kaza an umarce ka da kaza ka je ka isar da sako kaza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali fala yahbidu jibril jibril ba zai sauko ba min sama'in daga wata sama ila sama'in zuwa sam, zuwa wata saman da take ƙasa da ita illa fa zai ahluha face mala'ikun da suke wannan saman da mala'ika jibril ya sauko sun razana sun tsorata takhlufuhu sa'a suna tsammanin ko alkiyama ce hatta ya kula jibril alhaqqa har sai sun ji jibril ya ce a magana ce ta gaskiya min indil haq daga wajen alhaq gaske wato mai gaskiya wato wanda zancensa gaskiya ne daga wajen alhaq wanda shi kansa gaskiya ne fa ya habita sai jibril ya wuce su sai ya gangaro ya sako alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa yuhiya ilaihi sai wa annabi wahayin abin da aka ce ya masa wahayi wannan shi ma asarun isra'ili yana daga cikin maganganun ka'abul ahbar shi ma can kun ji magana ce ta irin su wahab bin munabbihin to ba shi kadai bane mai kawo labarai isra'iliyat akwai ka'abul ahbar ka'abul ahbar shi ma yankulu an bani isra'il shi ma an samu ka'abul ahbar yakan wato cirato maganganu da labarai daga banu isra'il to sannan bayan wannan labari ko asar isra'iliyat ne sannan kuma isnadin har wa yau da'ifi ne domin a cikin isnadin akwai shi kansa baban mai littafin da muke karatu ibn abi zamanin babansa ko haka kuma akwai aliyu bin hassan al-murri aliyu ibn hassan al-murri akwai shi a cikin isnadin wa fihi nakaratun sannan kuma har wa yau a cikin maganganun lafuzzan hadisin akwai nakara akwai maganganun da babu su a cikin hadisai ingantattu kamar faɗinsa yusaffiqu jabhata israfil wai sai dan daki ko ya kwankwashi fuskar israfil kana al-aula bil muallif rahimahullah an yunazziha kitabahu an akhbar bani isra'il malam da yana sake mai sharhi yake ta bayani cewa ya kamata abin da yafi dacewa a ce ibnu abi zamanin wallahi ya tsaftace wannan littafin nasa daga kawo labarai irin na banu isra'il domin wala hajata ila akhbar bani isra'il kwata kwata ba mu da bukatar irin waɗannan zantuttuka marasa tushe marasa inganci wanda ba daga source mai inganci ake samu su ba daga banu isra'il ne fa nususu sahiha kafiya nassosi da hadisai ingantattu da suka zo wajen irin wannan mas'ala sun wadatar wa kadhalika al-ayatul qur'aniyya haka ga ayoyin al-qur'ani wal ahadithu thabita fiha ghaniyya a cikin su akwai wadatuwa an hadhihi al-athar athar al-isra'iliyat daga kawo irin waɗannan zantattukan na Isra'iliyat. Sannan har wa yau akwai Yahaya bin Salam, sannan a cikin isnadin akwai Abu Dhaib, wanda Yahaya bin Salam mun sha magana a kansa a baya, sannan ga kuma Abu Dhaib shi ma mutakallamun fihi ma duk su su biyan an yi malamai sun yi maganganu a kansu game da ainihin ingancin ruwayoyinsu. Sannan wannan athar ɗin Abu Sheikh ya fitar da shi a cikin littafinsa al'azama. shi kansa mawallafin wannan littafin ibn abi zamanin kaman yayi ta kalidanci ne da waninsa daga cikin malamai wajen ambato irin waɗannan zantuttuka abu shaykh ya ambaci irin waɗannan ruwayoyin a cikin al'azama a cikin wannan littafi nasa da wasunsu uzurinsu annahum yadhkuruna ma warada fil bab in suka zo babi akwai malaman da in suka zo babi duk abin da aka ruwaito a wannan babin za su kawo shi kawai yanzu misali ba muna karanta babin al'iman billauhi wal kalam ba to akwai malamin da in ya tashi in ya ce babul imanu billauhi wal kalam duk hadisan da suka suka yi magana akan allau wal kalam zai kawo an gane ko ya inganta ko bai inganta ba zai kawo kai mai karatu sai ka sa rariya ka tace an gane ko akwai masu irin wannan usulubin da haka zai ambata maka da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba waƙar ya kunu min athari bani isra'il isra'il zai iya yiwuwa ma daga cikin zantucikan banu isra'il ne hum yadhkuruna hu bis sanad sai su kawo maka shi da isnadin sa wa man asnada wanda duk zai baka labari ko zai kawo maka wata magana ya kawo maka da chain dinta da salsalarta faqad bari'a min al-uhda ya cika alƙawarin sa duk wanda ya kawo yanzu ibn abi zamanin shi ma muka sa shi a wannan layin shi kawai ya kawo maka bai ce maka sai ingantattu ba a wannan babi na imani da Allahi wal qalam zai kawo ma hadisan duk da suka yi magana akan al-imanu billahi wal qalam sun inganta ba su inganta ba isra'iliyat ne shi ya kubuta laifin shine ka kawo magana ba ta da tushe ba kawo isnadin ta ba amma ka kawo isnadi ka fita dalibai su koma su karatu su kuma sai su koma su dinga ya inganta su yi aiki da shi bai inganta ba to bai inganta ba sai a aji an gane ko eh walakin al aula fi mithli hadha sai dai abin da yafi a irin waɗannan Allah yanqulal insanu akhbar bani isra'il gaskiya in son samu ne a ce kada mutum ma ya dauko ya ruwaito irin wannan maganganun na banu isra'il ya banu isra'il domin la hajata ilaiha babu bukatar su al akhbaru sahiha wal wal ayatul qur'aniya kifaya na'am kawai sun isa an gane ko to amma kamar yadda na gaya ma salon wani malamin ya tashi kawai duk abin da yake ya yana da alaka da abin da yake magana akai zai kawo mashi akwai wanda zai sauƙaƙa ma ya ce zan kawo maka ingantacce kawai to kaga shi sa ko malaman hadisi za ga wani ya tashi sai kawo maka ingantacce kawai duk abin da ka gani a ciki ya inganta wani kuma ya tashi sai ya kawo maka kawai hadisan zai kawo maka su wasu sun inganta wasu basu inganta ba to wannan kuma kaga ɗalibin ilimi shine zai dinga bibiya ya ga ya inganta ko bai inganta ba shi abin da yayi iya aikin da zai maka yayi maka ya kawo maka hadisan kai kuma ya rage raha kuma ka tabbatar da ingancinsu ko kuma rashin ingancinsu ina fata an fuskanta to kaga kenan in a irin wannan yanayin ne kaga shi kansa ibnu abi zamanin zaka yi masa uzuri kawai ya kawo babi to duk hadisan da sun inganta ba su inganta ba zai kawo su duk da cewa rashin kawo irin waɗannan musamman isra'iliyat din shi yafi babun fil imani bi annal jannata wan nara qad khuliqata ibn abi zamanin ya ce ga wani babi babin da zai magana akan kai imani da cewa aljanna da wuta kad khuliqata tabbas an halice su ba wai za a halice su ba an halici aljanna an halici wuta qala muhammad muhammad ibn abi zamanin ya ce wa min qawli ahli sunnati yana daga aqidar ahli sunna wal jamaa annal jannata wan nara lallai aljanna da wuta kad khuliqata an halice su kuma abin da ya kamata duk lokacin da kake karanta littafin aqida to ka sani cewa ana tabbatar da ingantacciyar aqida ne ana rushe wasu ne duk inda ka ji an kawo to akwai wanda su kuma suna da wata gurɓatacciyar fahimta akan haka yanzu game da aljanna an halicce ta ko ba a halicce ta ba haka wuta akwai wanda suka ce kawai barazana ake ta wa mutane da wuta amma har yanzu ba a halicce ta ba kwadaitar da mu kawai ake game da aljanna dan mu kwadaici mu aiki amma har yanzu babu aljanna din to shi yasa sai yake so ya gaya ma to a aqidar ahlus sunnati wal jamaa game da aljanna da wuta ya mecece aqidar su sai aka ce to ka san aqidar ka game da aljanna da wuta ka sani cewa an halice su kar ka ji wani yana ta wata wata hayaniyar da wani rudin ka dauka akan daidai yake aljanna da wuta an halice su wa qala azza wa jal Allah mai girma da daukaka yace wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa ƙulna muka ce, Ya Adamu, ya kai annabi Adam, uskun ka zauna an ta kai wa zaujuka da mataka aljannata aljanna. Wannan labari ake bamu na abin da ya faru ko kuma zai faru? Ya faru ko? Allah ta'ala ya ce, Ya kai Adam, ka zauna da kai da mataka aljanna, wace aljanna wadda babu ita? Wadda akwai ta an halicce ta. Suratul Baqara aya ta 35. وقال الله يكما cewa قيل دخل الجنة قيل aka ce udkhulil jannata shiga aljanna babu ita za a ce a shiga kila udkhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun ko ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin kaga akwai ta kenan aka ce kila dukhulil janna shiga aljanna sun kashe shi zamu dan karanta kissar a can gaba sun kashe shi suna ganin abin nan akan rukunsa da addini da rukunsa akan gaskiya yana mutuwa sai aka sa shi aljanna aka ce kila da kullu janna qala ya laita qaumi ya'lamuna yace kai can mutane na ina ma sun sani ai da tuntuni sun aiko ni nan eh ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramina su suna can suna ta hauragiya surati yasin aya ta 26 wa qal Allah ta'ala ce annaru game da mutanen game da fir'auna da mutanensa Allah ta'ala ce annaru wuta ce yuqraduna alaiha da ake gitta su akanta guduwan da safe wa ashiyan da yamma wuta ce wadda ake gasa su ana gitta su akanta guduwan da safe wa ashiyan da kuma ainihin wato yamma wa yau mata sa'atu kuma fa, adikilu ala fir'auna a shaddal azab, kaga kenan a wata a can kaga yanzu annaru yi uraduna babu ita ake gitta su ana bujirar da su ana gitta su a kanta dare da wato safiya da yamma. To kaga waɗannan ayoyin da sun tabbatar da cewa aljannatu wannaru kad kulikata ko? da kaga da aka ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa shiya kaga ya nuna cewa akwai wuta wa hadha huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce akida ahli sunnati wal jamaa annal jannata wan nar makhluqatan al'ana yanzu maganar da ake an gane ko mala yake cewa ibn abi zamanin yace wa haddathani sa'id bin fahlun عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم وإن كان من أهل النار فمن أهل النار أآذنا الله وأجارنا من النار فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة ابن أبي زمن yake cewa Sa'id bin Falun ya bani labari daga Al'ala shi kuma daga Ibn Bukair shi kuma daga Malik shi kuma daga Nafi' Nafi' daga Ibn Umar shi kuma Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ahadakum tabbas ɗayanku idza mata in ya mutu urida alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi za a dinga bujuro masa za a dinga nuna masa gurin zamansa wato safa da yamma in kana min ahalil janna idan dan aljanna ne fa min ahalil janna to yana cikin yan aljanna da haka da safa za a fito mar da hoton gidansa na aljanna za a bujiro masa ya ga aljanna ya ga abubuwa da sannan kuma da yamma ma za a sake bujira za a sake nuna masa wa in kana min ahalin nar idan kuma dan wuta ne fa min ahalin nar to daga cikin yan wuta za a dinga nuna masa mazauninsa na yan wuta wato mazaunin da yake da shi a wuta da safe za a nuna masa irin tashin hankali da musiba da abincin kaya da ruwan zafi da ruwan kurji da ciwo da sauran abubuwa za a nuna masa a ce ga irin makomaka ga gidan da za ka zauna in an tashi alkiyama da safe a yi masa haka da yamma a yi masa haka fayuqalu lahu sai a ce da shi hadha maq'aduka wannan gurin zamanka kenan in dan aljanna ne a ce to kaga gurin zamanka in dan wuta ne a ce to kaga gurin zamanka hatta ya ba'athaka Allah har zuwa ran da Allah zai tashe ka alaihi akan sa yawmal qiyamati ranar alkiyama wannan hadisin daga Abdullahi dan Umar hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa haka Imam Muslim a cikin sahihin littafin sa dukkaninsu sun ruwaito hadisin ta hanyar ainihin wato ta hanyoyi wato ta hanyar nafi daga ibn umar haka imam malik a cikin almuwatta ya ruwaito wannan hadisin da wannan isnadin wannan hadisin fihi raddu alal mu'tazila a cikin wannan hadisin akwai mai da martani da raddi akan mu'tazilawa cikin fadin su innal jannata wan nara lam takhluq wato la lam tukhlaqa ila yawmil qiyamah an gane ko suka ce wai aljanna da wuta ba za a halicce su ba la tukhlaqani ba za a halicce su ba illa yawmal qiyama sai ranar alqiyama wannan ita ce aqidar mu'tazila duk zancen nan da ake ba aljanna duk maganar nan da ake babu wuta wannan ita ce aqidar mu'tazila liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil bil gadati wal ashi in kana min ahlil janna fa min ahlil janna wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar har zuwa karshen hadisin fal mu'minu yuridu alaihi maq'adahu min aljannati wa huwa fi qabrihi suka ce ai mu'mini za a dinga nuna mai gurin zaman sa ne da zai zauna a aljanna amma shi ai yana cikin kabarin sa kafiri za a nuna mai in an tashi alkiyama aka halicci aka halicci wuta ga inda zai zauna a ciki wa hadha fi dalilun ala anna aljannata makhluqatun wan naru makhluqa wannan akwai hadithin akwai raddi akan mu'tazila domin an nuna cewa aljanna an halicce ta wuta ma an halicce ta wa fihi raddu ala almu'tazila liqawlihim innahuma la tukhlaqani ila illa yawm alqiyama qala malik an ibn shihab an abd الرحمن ibn ka'ab ibn malik al-ansari annahu akhbarahu anna abahu ka'ab bin malik kana yuhaddithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innama nasmatul mu'mini طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه wannan shi ma Imam Malik ya ruwaito wannan hadisin daga Ibn Shihab Ibn Shihab daga Abdurrahman bin Ka'ab shi kuma ainihin wato Ka'ab bin Malik al-Ansari shi kuma babansa Ka'ab bin Malik ya zantar da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma nasmatul mu'min ay ran mumini in ya mutu ran mumini ɗairun wani tsuntsu ne yu'allaku da ake wato yake makale fi shajaril janna wato a bishiyar aljanna wato kamar in kaga tsuntsu a jikin bishiyar aljanna ran wani mumini ne cikin muminai ran mumini wani tsuntsu ne mu'allakun da yake makale fi shajaril jannati a ran a wato a bishiyar aljanna hatta yurji'ahu Allahu har zuwa ranar da Allah zai dawo da wannan ran ila jasadihi zuwa ga me shi yauma yab'athuhu ranar da zai tashe shi wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta haka Imam Ahmad a cikin Musnad dinsa ta hanyar Imam Shafi'i daga Malik daga Ibn Shihab daga Abdurrahman ibn Ka'ab daga mahaifinsa Ka'ab haka imamun nasa'i a cikin as-sunan ya fitar da shi haka ajuri a cikin ash-shari'a haka ibnu maja a cikin as-sunan ta hanyar suwaid ibnu sa'id wannan hadisin musalsalun ne bil a'imma musalsalun ne ma bil a'imma manyan malaman a'imma su duk sun yi ruwayar kaga maliku yana ciki shafi'i yana ciki ahmad yana ciki rawahu al-imam ahmad kaga imam ahmad ya ruwaito shi anil imamu shafi'i daga imamu shafi'i an malik shi kuma imamu shafi'i daga malik shi kuma malik an ibn shihab daga ibn shihab musalsalun bil a'imma kenan wannan hadisin musalsalun bil a'imma thalathatu a'imma ala nasq wato limaman shari'a guda uku rigis a jere malik ya zantar da shafi'i shafi'i ya zantar da ahmad an gane ko yawa kaga imam ahmad ya ruwace shi daga shafi'i shafi'i daga imam malik imam malik daga ibn shihab ibn shihab daga abdurrahman ibn ka'ab shi kuma abdurrahman bin ka'ab daga mahaifinsa kaga fa huwa musalsalun bil a'imma yace inna ma nasmatul mu'mini dairun wa fihi yaqulu ta'irun a wata ruwayar an ce da'irun tsuntsu ne yu'allaqu fi shajaril janna yu'allaqu yani ya'kulu to kaga yu'allaqu ya'allaqu ko yu'allaqu wato da yake kalaci ko yake ci daga bishiyar aljanna ba yake makala ba kenan inna nasamatul mu'min ma'ana ran mu'mini dairun tsuntsu ne ya'laqu ko yu'allaqu fi shajaril janna da yake ci daga itace wato itaciyar aljanna hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'athu to kaga wannan shi ma hadithin dalilun ala anna aljannata mawjuda wannan hadithin yana nuna aljanna akwai ta wa fihi ar-raddu ala al-mu'tazila kuma hadithin raddi ne ga mu'tazilawa alladhina yaquluna innal jannata ma tukhlaqu illa yawm al-qiyamah wal hadith hadithin anna nasmatul mu'min ta'khudhu shaklu tsairin ma'ana ran mumini za ka ganshi yayi kama da tsuntsu yanayin kamannin sa yanayin wato kamannin tsuntsu wata tana'amu yana cikin ni'ima fil jannati aljanna wala hasilatun bil jasad amma kuma tattare da haka yana da alaka da jikin mai shi fa hadha fil barzakh hina yamutu al mu'min wannan a rayuwar barzakhu kenan lokacin da mumini ainihin wato ya mutu tunqalu ruhuhu ila aljanna za a dauki ransa a kai shi aljanna wa tatana'am yana samun ni'ima ta'khudhu shakala tsairin wato yana daukan yanayi irin na tsuntsu tatana'amu wa ta'laqu wa tu'allaqu fi, fi shajaril janna wal hasilatun bil jasad amma ta tarar aka yana da alaka da jikin mai shi kaga ni'imar da yake sha aljanna mai shi shi ma yana kwance a cikin kabari yana sha an gane ko to ina ganin za mu iya tsayawa a kan malik an zaid lokacin an ce yayi ko sai mu tashi kan wannan gabar malik an zaid bin aslam insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik